نعم
فبرع مدرك الواسط أيضا تذكروا ولكنهم قد غادروا متردما فآثرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريم والله ما في القلب حز لغيره فغير رسول الله ليس لتعلمه أشار إلى مذن فسار مسلمدا وإجرام مس الماء أمساك ملهمة وإن قريشا أيبوه وصدروا وشق له زجا بدرا مؤزما وردت له شمس بعيد غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق محكما وهدم أهدابا برمية كشفه فيا عجبا لرميه حين هدم هدى الله أقواما بنور خوارجه وبالسيف يهدي البدر من كان أجرما يفيد علوما فائدات ومغنما يفيد جيوشا للدلال أرمرما فأما هداه الأرض خرها وناءة فأرض وأجم أرشد الكل أمما وحتى أتانا الدين والعلم والسماء ولله شكر للنبي محدما فقد سار فينا المسلمون وعندنا أئمة علم السابقون تكرما وفينا رجال سابقون وعندنا للأخباب ختم حبوه كنز المتنسمة صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب سراجا مقوما نعم آه بسم الله الرحمن الرحيم Shehu Islam ya ce kamar ramadar kalwasfi, kama wanda ya nemi rufkan sifa na annabi Ailan, a duk sun yawaitu kowa ya kawo irin nashi, an yi an yi amma ba a kai makura ba, kuma ba za a kai ɗin ba, walakin na hukat gadaru mutaraddama, sai dai sun yi sun yi sun bar kafa ko sun bar kofa wadda ba ta cika, domin duk wanda zai zo ya yi, yaban zai yaban. amma ba zai kai inda ake so a kai ba shi yasa alfaza zai ce madahanahu madah amma lam nanal minhu gayatan mun yabi annabi mun yi mun yi ba mu kai inda ake so a kai ko ba za a kai ba Yusuf na Bahani ga can kasa inda ya kawo shi yace sif wamda wa zakki wa sharah wa malik wala in kal masaniqul bulagau fa mahalun bulugukal habbi mahama kulta aushi ta min guluyi wa sha'u kin gashi can karkwaje can naki ba irin namu yace sifanta annabi kai yabo ga annabi ka tsarkace annabi kai bayanin annabi kai ka isa matuƙa wajen yaban wani in kalmasa iku wanda akwai masu fasaha su taimake ka ma albulaga masu tsananin fasaha ka zo ku haɗu da su su taimake ka to bulugu kal haddi isakka matuƙa fa mahalun ya koru mahama kulta duk lokacin da zaka yi magana aushe ta min guluyi ko ka so ka shishiki wa sha'u ko kuma suka so ba za su kai da ake so a kai ba fa asartu hubbal mustafa shi yace na zabi son annabi duna gairihi na kyala duk wanda ba shi ba wannan umma kulsum yace kai ko da umma kulsum diyata wallahi na fi son annabi da ita walau kana maryama ko da maryam yata na fi son annabi da ita maryam cikin ‘ya'yan shehu ba malama irin ta cikin mata wato masaniyar hadisin annabi ga ƙur'ani tana da makaranta a dakar wanda ta buɗe to kuma tana nan har yanzu fi ƙaidul hayat maryam ɗin tana nan har yanzu shehu ya ce na fi son annabi da ita fa wallahi ma fil qalbi hazzun li ghairihi fa ghairu rasulullahi laysa li ta'lama Shau ya ce, Na rantse da Allah, hazzun da gairihi, rabon wani ma babu, filkalbi a zuciyata, ba wanda ke da rabon soyayya a zuciyata in ba annabi ba. Fa gairu rasula wanda duk ba manzon Allah ba laisa bai zama ba, da ta'alama don ka gane, ba shi ma ni a wajena, duk wanda ba annabi ba ba shi, kamar ba shi ne. Ashara ila muzunin, annabi ya yi ishara zuwa ga girgije, fasala sai ya ta zuba musar madan yadda woma yana zuba haka kawai yamma ruwa ya ce zuba ruwa ya ta zuba sai da aka kwana bakwai yana zuba wai zara ba maskal ma'i lokacin da ya niyan kuma riƙewar ruwan amsaka mulhama sai riƙe hannunsa yana mai nuni eh yace hawalaina la alaina ruwa kuma ya juya ya bi hannun annabi wa inna quraishan ayyabuhu wa saggaru wa shaqqa lahu zaljawu badran mu'azzama wa inna quraishan lallai quraishawa ayyabuhu sun aibata annabi wa saggaru sun kaskanta annabi wa shaqqa lahu zaljawu sannan an tsago ga wato ma'abucin sarari gare su shine badaran wata mu'azzama sun ce ba za su abin girmama sun ce ba za su yi imani da Allah ba da annabi ba sai wata ya sauko to watan ya sauko ya tsage ya fado gaban annabi iqtarabat as-sa'a wa shaqal qamar wa shaqal qamar watan ya tsage yayi waradallahu shamsun ba aida gurubiha wa iz kazzabu kad anzala al-haqqu muhkama waradallahu shamsun an juyar da rana ga annabi ba aida bayan ta tafi za ta fadi su kuma nan dalili ya je Isra'i da Miraji ya dawo sai Abu Jahil ke tambaye shi yace jiya da daddare ya je Baitul Miqdis a dare daya tafiyar watanni da muke yi kace jiya da dare a yau ka sharo ta sai tashi je wajen Abubakar ya kankwasa Abubakar ya fito yace wannan abokin naka yau zaka bar shi ka fashi domin wallahi ya sharo ta yau wai jiya da daddare ya je Baitul Miqdis sai sai na Abubakar yace daga Baitul Miqdis in yace ya wuce sama ta bakwai na yadda shi lalle ka rikice cikin mutumin nan ka yadda ya ce na yadda ko da daga can ya ce ya wuce sama ta bakwai wallahi na yadda sai ce to sai mun kure shi gaban ka ya ce to bismillah sai kira taro abu jahil ya kira taro ya ce a kira muhammadu sai zo ce shin ka ce ka je baitul miqdis sai ce kware kuwa to ka san mu mun san mun san wannan masallacin ka san mun san shi yace na sani to za mu yi ma tambaya ne interview za mu yi ma kansa sai jibrilu sai Allah ya ce ma jibrilu ka dauko baitul miqdis ka aje gaban annabi ka ce ana so a kunyata shi eh dauko dauko dauko masallacin kaf eh yace dauko masallacin nan sai jibrilu ya sa fuffuken shi guda ɗaya dauko baitul miqdis ya aje gaban annabi shi kadai ke gani sai Abu Jahl ya ce kofa nawa ke masallaci manzo Allah sai ya ce kofa kaza ne window fa kaza ne ginshikin da ke cikin masallaci guda nawa ne in manzo Allah ya kasa ce guda kaza ne shi kada ke ganin shi duk ba sa gani kace to shikenan wannan in sihiri aka an ci wannan muna da matafiya da suka tafi suna hanya tunda dai kayi tafiyar nan zaka haɗu da su a ina ne ka gansu shi ma sai aka yi ruwaya ne din wajen sai manzo Allah ya gansu yace ya gansu a wuri kaza me suke wurin suna kaza har ɗaya ya ɗauki kaya zai ɗora bisa kaza an yi kaza ya ba su je wani labari wanda in sun zo an tambaya za su ce haka ne to mun ji wannan to yaushe za su shigo nan garin shi ma muzala ya ɗaga kai haka sai aka ya ga an rubuta yau musabti sai ce masu rana asabar to shi kenan mu bari sai rana asabar za mu ƙura ramin ƙarya ran rana asabar ta yi aka je bisa dutsen a bako mai manya-manyan kafurai ana so a kunyata annabi shikenan wanzu Allah sallallahu kafin ya fito yayi nafila raka'a biyu Allah ya ce daga daga daga daga kanka tashi ba za mu kunyata ka ba ka je mutane za su so kafin rana ta faɗi shikenan sai wani kafiri ya ce tau daɗa ga rana ta tafi za ta faɗi sai wani kafiri ya ce to ai ga sunan sun shigo ranar sai da aka ƙara mata awa ɗaya ta ƙi faɗuwa awa don a biya ma annabi bukata awa ɗaya aka ƙara ma rana shine warud dallahu shamsu an juyar da rana ga annabi ba ai da gurubiya bayan ta tafi za ta faɗi ka ji yadda abin yake ta tafi za ta faɗi aka dawo da ita don a biya ma annabi bukata wa iz kazzabu yayin da so karyata shi kad anzala al-haqqu hukama ubangiji ya saukar da abin hukuntawa shi ne littafi وهدم أحزابا برم يتكفيه فيا أجبا من رميه هدم وهدم أحزابا منذ الله يا روسا ƙungiyoyi na jama'a biram ya takafi da jifan tafin hannunsa in ya ɗebi ƙasa haka ya jefa a wajen yaƙi sai wajen mutane dubbai sun zube har ma Allah ya ce wannan jifan ba kai ke yi ba wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama faya ajaban ya mamaki min ramihi ga jifan nan ta annabi hina haddama lokacin da yake rusa jama'a hadallahu aqwaman bi nuri hawarikin wa bi sayfi hadallahu ko ya hadal badru man kana ajrama hadallahu aqwaman Allah ya shirya da wasu mutane bi nuri hawarikin da haske na ceta al'ada shine hasken mu'jiza wa bi sayfi hadallahu ko ya hadal badru badru anan annabi ko kuma Allah yana shiryar da man kana ajrama wanda ya zama laifi bi saboda takobi wani sai ya dora mai takobi a wuya sai ya ce ashhadu yufidu uluman fa'ilatin wa magnaman yubidu juyusan lil wabali aramrama yufidu uluman annabi ya bada fa'ida na ilmoma fa'ilatun masu yawa wa maganama da riban yaki yubidu juyusan annabi ya halakar da taron yaki lil dalali na bata aramrama masu yawa فأما هداه الأرض كرها وداعة فأرب وأجم أرشد الكل أما ما فأما هداه الأرض هداه الشريع الذي أما الأرض هذا الدنيا كرها تيلت وداعة النبي فأرب الأربا وأجم da sauran ƙabilu أرشد الكل النبي ya shirye da kowa da kowa amme ma baki daya wa hatta atana ad-din wal ilm wal tuqa walillahi shukrun bin nabiyyi muhattama wa hatta atana ad-din har ma yayin da addini ya zo mana dalilin annabi wal ilmu ilimi ya zo mana dalilin annabi wattuqa muka muka samu tsoron Allah dalilin annabi wallahi shukur godiya ta tabbata ga Allah bin nabi da wannan annabi muhattama cikon annabawa wa qad sara fina al muslimuna wa indana a'immatu ilmin salihuna takarruma wa qad sara fina al muslimuna sannan bugu da ƙari ga musulmai sun yawa cikin mu yanzu wa indana a'immatu ilmin muna da malamai jagorori a cikin ilimi salihu na mutanen kirki takarruma masu girma wa fina rijalun sabiquna wa indana lila qadabi hatibin hafu kanzan mudal sama wa fina rijalun muna da mazaje sabiquna wanda suka tsere wanda Allah ke cewa sabiquna sabiquna ulaiikal muqarrabuna ehe da can ai an ce mu annabi sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin sabiquna din nan wanda suka tsere ma kowa wajen daraja sai aka ce wasu yanki ne masu yawa a mutanen farko amma cikin mutanen ƙarshe yan kaɗan sai manzo Allah ya durkuso gaban Allah ya ce ya rabbi zidi ummati zidi ummati ya rabbi qaraba al'umma ta mana ai ce min wa qalilun min al-akhirin sannan can sai Allah ya ce sallatun min al-awwali wa sallatun min al-akhirin sannan hankalin manzo Allah ya dawo daidai saboda haka muna tare da sabiquna sabiquna ulaiikal muqarrabuna wa indana lil qadabi hatimun kai muna da wani fatikon waliya waliyai kudubi ne cikon wulaya hagu ka kaddara shi kansa wani tafka ne mu dan sama wanda yake abin boyewa eh tafka abin boyewa shine Shehu Tijani kudubul maktumi wa katimul muhammadi eh to wannan cikin mu yake fa shukran lafarin Shehu Tijani nan a cikin mu yake ka gani ko salatun wa taslimun tsira da amincin Allah ya tabbata ala daha ahmadi da daha ahmadu wa alin da alaye wa ashabin da sabai shiradan tafarki muqawwama abin daidaitawa Allahumma salli ala سبقنا كالله بالله والهادي